za a saurari tafsirin alkur'ani mai girma daga masallacin shehu manzo wanda shek muttaka modibba tukur zai gabatar tare da alaramansa muttaka shehu manzo wadda gidauniyar jamilu isa gwamna suka ɗauki nauyin kawo muku
بالله سبيلا بيني وبينكم إنه كان بعباده كبيرا بصيرا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الفاتح لما سبق ناصر الحق بالحق الهادي إلى صراط المستقيم وعلى آله حق قدره والبال العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم إنه كان بعباده خبيرا بصيرا Allah tabaraka wa ta'ala yake gaya wa Annabi sallallahu alaihi wasallama dangane da irin abubuwan da su kafaran Makka suka nema a wajen Annabi Allah ya musu shi ne sharri imanin su na ayan da suke cewa aya ta kamfin nan cewa nan kuma laka ta tsira lana min al'adu da mutuwa أو تكون لك جنة من نخيل معينة تنقطع النهار إلى تسقيها وعلي ولن يؤمن مرسيك حتى تنزل علينا كتاب من الله. أرى به سوى حال الله أي أن تمثل بشرا رسولا وشيء الله تبارك وتعالى تهينا كثير كثير الله شديدا Allah ya isa shaida bai ni ko bai ba tsakanin ni da ku ala sirrin ala sirri bisa gaskiya ta zuwa ne mutum Allah inda Allah ya ce yasinul qur'ani hakim innaka lamin al-mursalin ai an gama cewa Allah ya tabbatar cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam yana da manzannin Allah to wannan shaida ya yi tsakanina da ku akan gaskiya ta ko da ban zo da wannan ayoyin ba idan ba ku yi imani da ni ba Allah dai ya san ni mun zama Allah inda mu cewa ubangiji kana ya tabbata kabiran masani ne basiran mai ainihin gani dukkan lamuran su ne a yana tsare da su su bayan da abin da ya koya da abin da ya bayyana duka Allah ya sani ya san halin da suke ya san kuma cewa zai ba imani za su yi ba ko da an musu wannan ayoyin su waɗanda ba ba.
ومن يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له أولياء من دونه ونادوهم يوم القيامة على وجوههم يوم وبكرا وظلما مأويهم جهنم كلما كفرت دنياهم كثيرا
ومن يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له لهم أولياء من دونه ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم على وجوههم عميا وبكما وصما معهم جهنم كلما خبرت زدناهم صغيرا Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa man yahdillahu duk wanda Allah ya shiryar da shi ya zama ya yi imani da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi da wannan addini wanda Allah ya shiryar da shi ba shine kokon mutum shine shiri wa man yudlil wanda Allah ko ya sanar da shi to balan da jira lahum awliya ba za ka samu wani mutunta wanda za su fahimci shiryar da shi ba kuma bayan Allah ta baraka ta'ala bin duni wala turhum Allah ya za mu tashe su yawan kiyama da ranar tashin kiyama su waɗannan kafirai mashi da alawar duniyar suna masu tafiya a kan fusa kansu a ranar tashin kiyama a kan fuskar su za su rinda tafiya omiyan alhalin su suna ainihin makafi wa burman suna bebaye wa summa suna ainihin kurani mawaiun jahannama wutar jahannama ita ce matattarar su ita ce za ta tara su كلما خبت زدناهم صغيرا ko yaushe ainihin wannan wuta ɗin ta yi shiru ta ɗanyen sanyi haka saboda damun mutane su ne makamashin wuta da su kamurai su ne wa ƙudu hannasu wa gida alaiha ba za ya tsakon gida kun shida kun la ya fi nuna ma amuran mafarkan da malamin su waɗannan mutane kamurai wanda su ne makamashin wuta ɗin to kowace wutar ta ci su ta ci su ta ci su suka yi daga wurin har suka ga zama kamar alamar toka-toka to nan ne kamar ta ɗan lafa kenan Allah ya ce idan ta yi wannan zidna su sabira sai ku ƙara mata ainihin buri su ƙara kura ta ta ƙara tashi sabuwar fil ta ƙara gona zalika ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا فقالوا أئذا كنا إله قربانا إنا نقول مثلا شديدا
ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا أئذا كنا نزاعا غرفات لله لمخلصون خلقا جديدا Allah tabaraka wa ta'ala ya ce zalika ta wannan abin da muka yi bayani din nan abin da zai same su da cikin wutar jahannama tafiya da tsawa ya kada bisa kansu alhalin su makafi bebaye kurame din nan Allah ya ce wannan shi ne jazaru sakamakon su wato sakai da ya kamata a mutu ya Allah da cewa su kafaru bi ayatina sun kafu cewa ayoyinmu وقالوا موسم فدي منكرين للباطل سنا مصموس تاشن القيامة سنا سوى أعزاكم نائزاهم ينزوي إذا مكذبوا رسوسوا ورفانا مكذبوا رجلهم رسوسوا كان مكذبوا غاري غاري رسوسوا مكذبوا كمان غاري غاري حكا أئنا لمقودون ينزوي إذا تاشروا خلقا جديدا مزوحا للتعذاب من هذا الطيب الآن
أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم أجلا لا ريب فيه خاب الظالمون إلا بخورا أولم يروا أو- أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم وجعل له عددا لا ريب فيه وعلى الظالمين إلا غفورا الله يقول أولم يروا وسسمي بني أن الله سوى الله تبارك وتعالى الذي خلق السماوات ولا- والأرض وديها لتسمي لكسي مع إذنها تعالى الجرم سمي لكسي النم شو أنه بيت أي قادر من إيقوني ألا أن يخلق مثلهم يعني فتنفس wato ya kamar ya sake halittarsu ya kuma ya dawo da su kamar yadda ya halitta su da farko a yana yana da ikon wannan wanda ajalahum adalan sannan kuma shi wannan ubangiji ai shi ne ya sanya musu ajali shi ne lokacin mutuwa da kuma lokacin tashi la raiba fi babu kokonto a cikin wannan tashi a kiyama ko kuma kokonto a wajen dawo da su ai ba wani abu ne mai abun mamaki ko abu mai wahala a wajen Allah ba ai halittar farko idan ba maganar wahala ne ya yi cikin wahala akan dawowa tunda bai kalli wata halitta ba ya yi su to a zai tun da ya yi su na ida da su mai sauƙi kaza ku sama ko zarfi akbaru min kalbin nan ai idan ma ana maganar halittar ka ko wahala ai halittar sama da ƙasa ita ce ta fi girma daga halittar mutane Allah ya halitti sama da ƙasa ballantana ɗan adam wanda bai kai sama bai kai ƙasa ba wannan babu wato Allah zai dawo da ainihin halitta bayan ta lare ba a wasu zalimuna illa kufura sai dai waɗannan azzalimai fa a ba sun ki su fahimci haka su yarda da haka illa kufuran sai dai jayayya kullum suke wa Allah tabaraka wa ta'ala da wani annabi sallallahu alaihi wasallam قل لو أنتم تملكون كبائر وعمل الأسبياء إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا
إلا وأنتم تملكون غزائر رحمة ربي إذا لأحسبتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا Allah tabaraka wa ta'ala ya ga Annabi sallallahu alaihi wasallam yace ka ga wannan ka Muhammad ka ga kan an karan ma duniya gaba daya ka ga ya musu cewa law antum tamlikuna kazaina rahmatir rabbi da ku kan adam ku ne kuka mallaki taskokin rahama taskoki na arziki na ubangiji na na arzikin ƙasa da arzikin sama duka da ce wai ɗan adam shi ne ya mallaki wannan abun idan lamsartun tashidalin ba da dai za ku kame ku yi rowa ba za ku ba da wannan abun ba saboda wai tsoron al'infa ce a talauci shi ɗan adam bis al'adarsa mutum ne wanda yake da tsoron talauci duk dukiyar da yake da ita da ya mallaka kullum abin da yake hana shi ya bayar wai yana tunani za ta kare shi ne tunanin ɗan adam in ja ba ta ba ta ta'ala wannan kamar martani ne a ayoyin baya kamar haka da suke cewa a musu gonakai a musu gidaje a yi kaza a yi wannan Allah ta ala ko kuma me aka musu kenan suka mallaka ai ba za su iya ba za su yi su imani da annabi sallallahu alaihi wasallam ba kuma wannan abin da suka mallaka din ba lalle su ba wani amfana ba saboda shi dan adam bisa halittar da Allah ya masa asalin sa mawarwaci ne sai in ya saba asali shi yasa kyauta take da wahala masu arziki da ake da su inda za su dinga taimakon al'umma da talauci da ake yin nan yanzu ba za a yi shi saboda a kowane lungu akwai masu wadata in kowane masu wadata za su fi talakawan da suke kusa da su to wata wahalar ba za a yi ta ba amma saboda shi tafiya ɗan adam Allah ya ce wa kana insanu qasura shi ɗan adam a bisa halittar da Allah ya masa mutum ne mai koro mai rowa mai koron kyauta to haka Allah ya yi dan adam amma shi Allah da ya warra masa mutum ya saba masa ya kiyansa ya saba wa annabawansa amma ya ba shi kuɗi ya ba shi lafiya ya ba shi kawarai ya ba shi iska ya sha ya ba shi abin da zai ci ya ba shi abin da zai sha kuma yana ainihin ya saba wa Allah to haka yalwar rahmar Allah amma dan adam dan uwanka ma wanda bai bata ma ba yana kyautata ma ka dauka ka ba shi maliki sai ga mutum yana tare da mai hali yana mai azuci talakar nan yana hidimta wa mai halin nan amma ba zai iya daukan wani abu na abu a gani ya ba shi ba saboda ɗabi'a ta ɗan adam ɗabi'a ce wacce Allah ya ce ɗan adam mai kamewa shi baya so ya bayar shi yasa akwai bakil akwai ainihin taktil akwai wanda yake kuma wato mai wanda yake wanda wani ya da Allah ta baraka wa ta'ala yake magana a cikin wannan yadda ke shi ne kuma da su yi ƙaunanika kuma mummuni da ya gara suna mutanen madina to shi bakil mutum ne wanda yake dan adam marwaci ba zai ba da nasa ba amma dai bai sa ido a kan wani ba wannan bakil ne akwai kasir shi kasir shi kuma marwaci ne bisa halittarsa na dan adam kowa marwaci sannan kuma hatta kansa ma yana da kan ruwa wannan shi ne kasir shi ya fi kowane sannan akwai wanda muka ce shukudin nan rowa shukudin nan ita kuma mutum marowacin ne ba zai bayar ba amma yana so kuma a bashi to wannan duka ɗan adam a irin mai na wani da haka idan ka ga ɗan adam yana da kyauta sosai to ya ba a halin da
ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات فاسأل إسرائيل إذ جاءهم إذ جاءهم وقال له فرعون إني آتونك يا فرعون مرفوع يا موسى مسرورا
ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسكورا الله تبارك وتعالى يا كامنا labarin annabi Musa a nan yake cewa walaqad atayna Musa tisa ayatin hakika Allah ya ba wa annabi Musa ayoyi shine hujjoji guda tara bayyanatin wadda suke bayyanannu su waɗannan ayoyi guda tara ɗin nan a cikin wannan ayoyi Allah ya ba wa annabi Musa ha- hannu wadda yake idan mun ya sa shi a cikin aljihunsa ko a cikin rigarsa kenan ya kan fitar da shi sai haske kamar lantarki wannan mu'jiza ce da Allah ya ba wa Nabi Musa alaihi salatu wassalam sannan ya ba shi al'asa sanda wannan sandar da ya ce wa ma tilka bi yaminika ya musa ka da iya asaya a tawakkau alaiha wa amushi biha ala da nabi wa ilayya ma'alikum qurbanin nan da yake cewa alki asara dinnan wannan sandar wadda bai da ni a yanzu ta fago ta kan canza kamar macijiya wanda yana da cikin kudu da Allah ya ba annabi Musa alaihi salatu wassalam sannan akwai tubana akwai sanda aka yi ruwa wa ainihin banu Isra'ila ruwa ya cika gidajensu har kan gadajensu ko ta ina ruwa ya shiga wannan ba mujiza ce da Allah ya ba a nemi Musa alaihi salatu wasalam mujiza ta hudu ita ce al-dawa fari akwai sanda aka saka wa bani Isra'ila fari ko ina fari cikin dakunan su cikin abincin su ko ina ne duk inda suka yi abin fari ita ce ta hudu ko aliyar wa asa wa kufa wa zara sannan akwai al'umma wato wal kummala wal zabani wal jama'a yakin fasalat ko wannan su ne kamar farfada su ma wanda suka rika kama jikinsu suna bin su ko ta ina a jikinsu suna musu kayayi shi ma Allah ya zargi mutanen bari Isra'ila yana da cikin mutar annabi Musa alaihi salatu wasalam sannan wadda bari su ne ainihin kwani su ma ko ta ina a gidajensu a ko'ina faɗin nan aka cika su sannan akwai addam shi ne jini wanda ke aka sa musu jini duk ruwan shan bai zama jini sai mutum yana da ruwa ne sai ya ɗauka zai sa a baki zai zama jini dole ya dawo da shi ko ina ina kan amfani da ruwa sai ya dawo jini wanda Allah ya zarrabi su bani Isra'ila ya zama mujiza ga annabi Musa alaihi salatu wasalam da ke shura da ke kishin a kan wannan sannan akwai aqams shine shafewa da aka shafe su aka kai da su birra da sauransu sannan akwai sini shekaru wala kada alat wala kada kalla Allah binin alat fa'una bis sinina wa nafsin min al-thamarat wannan ma mu'jiza ne sannan akwai nafsu samarat din kansa wanda aka yi kamar ba su samu ‘ya'yan itatuwa ba amfanin su ita lalacewa da sauransu wanda duka shi ma ainihin mu'jiza wanda su ne mutuwoyi guda tara da Allah ya ke faɗa a nan wanda na musu tisa ayatin bayyana amma waɗannan mu'jizozin dukkansu mujizozi ne wadda suka faru a lokacin fir'auna su guda tara ne yawancin Allah zai magana su yake magana kan su wanda za ki na musu tisa ayatin bai na ko waɗannan gwagwar mayarsa daga awali Allah ya ba shi wannan hujjoji bayan su akwai hujjojin da ya kasance tsakaninsa da banu Isra'ila bayan ba an halaka shi ga aure a ciki shi ne dukan sa dutse da ya yi da sandarsa din nan kwamfadar din nan da Allah ya cewa menene wadrib ya saka hadar ko wannan yadda shi dutse da sandarsa sai gidaniyar ruwa guda goma sha biyu wannan an yi shi ne bayan fir'auna amma shi na da sun kuzo da Allah ya ba wa annabi Musa alaihi salatu wassalam sannan akwai abu da ya shafi dutse da ya rika tafiya da ainihin tuba din nan shi ma yana da cikin abin da aka yi sannan akwai almanu wa salwa a dutsen da ake magana a nan shi ne dutsen da aka ba shi a taura aka ce su burin isra'ila su karba wa idan tabbatar jabal fawqahum ka annahu zullatun wa zannu annahu waqi'un bihim khudhu ma atainakum min quwwa tunda sun ƙi karɓa a jawa aka ce to ga dutse a saman su ko a sanya musu dutse ya faro ya halaka su ko su karɓi a jawa su zama to wannan ya shi ma bayan fir'auna ne shi ne wannan batun dutse ne sannan akwai almanu wasalwa shi ne ainihin madafu da ƴaƴan cila da aka da suka nema akan kuma sun gaji da noma sun gaji da ainihin nema da aka harka sauko musu da ainihin ɗayan kaji da kuma madadin ko kuma suna wani suke faɗa ya zama abincinsu wanda ƙarshe Allah ya yi ta kuma na kawo musu da gaba suka kake sun gaji da wannan abu so a nuna musu ka sai da za su noma kawai to su wannan an yi wannan waɗannan ayoyin mu'jizozin su zo ne wa banu isra'ila wa'ancan guda tara da Allah ya faɗa din nan su tsakanin annabi Musa da Fir'auna kafin hana Fir'auna su ne Musa da wadata na Musa ta sa'aya da bayyanaci su banu isra'ila yace fasal bani isra'ila ya annabi sallallahu alaihi wasallama ka tambayi banu isra'ila ma akan waɗannan ayoyi guda tara malamin da ce to an ga annabi sallallahu alaihi wasallama ya tambayi banu isra'ila akan waɗannan ayoyi shin banu isra'ila can da aka ba su ayoyi ne ko kuma wanne ne malaman da su ce a banu isra'ila su jikokin wa'ancan ma'ana yahudawan da ya samu a madina su banu qainuqa su banu quraiza su wannan banu nadir su aljikokin fahimtar yahudawan ne kuma dalilin zaman su a madina ba ai su kakannin su ne su gaya musu cewa annabin karshen zamani zai zauna a ƙasa a iya wannan ya sa su da su ka zauna a mawalar tun da ya gane ya tambaye su fasal bani isra'ila ka tambayi waɗannan jikokin nasu ka tambaye su ai suna da sani kakannin su sun gadar musu da izinin zuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in za abu yayin da ya zo musu fa qala lahu fir'aun shi fir'aun lokacin da wadannan annabi Musa ya zo fir'auna ai ya ce inni la azunuka ya Musa masura ni in ji fir'auna yake cewa yana zaton annabi Musa fa kamar maskura mutum ne wanda aka masa sihiri aka dan kusan da hankalinsa aka rinda ya hankalinsa shi ya sa yake cewa Allah ya yi ba ka kama da shiga a nan
قال قد علمت ما أنزل هؤلاء هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مذكورا
قال كذلك ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بسائر وإني لأحزنك يا فرعون مذكورا إذا فرعون يقع أن موسى إني لأحزنك يا موسى مسكورا النبي موسى فيما قال سيدي وفرعون لقد علمت ما أنزل هؤلاء hakika ka san abun nan da Allah ya saukar na daga wayannan ayoyi ba ba na wayannan ayoyi ba su sauka ba illa rabbus samawati wal ardi ba sai ubangijin samai da kasai shine ya saukar da wannan ayoyi suka zama basirawa abubuwan lura abubuwan izina gare ka da kuma mutanenka sai dai kai fir'auna kasan mutum ne mai taurin kai wa inni la azunka kai ma ina ganin da kai rauna lalle mutum ne wanda yake mafura halakakke annabi Musa ma ya lawa فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناهم معهم جميعا malamai suka ce annabi Musa ya ce masa ya fir'auna ma ya fir'auna mafura kai fir'auna ina ganin ka mutum ne wanda yake halakakke ma'ana kamar ilhaba ne Allah ya nuna cewa fir'aunan halakar da shi za a yi shi yasa ya ce masa inni da abun da ya fir'aunu mafura fara da an yasta min zahun min al-ardi faqad nahu wa man ma'ahu jami'a Allah tabaraka ta'ala ya ce fara sai shi fir'auna ya yi nufin an yasta min zahun ya fitar da annabi Musa da mutanensa min al-ardi daga kasar Misra yana da shirin ya kori annabi Musa ya ne ya fitar da shi Allah ya ce wa azrafnahu sai muka halakar da shi fir'auna muka dume da shi a cikin ruwa wa amma abu jami'a da wanda suke tare da fir'auna baki daya sai muka dume da su a cikin ruwa maimakon ya halaka annabi Musa to sai muka halaka shi da Allah subhanahu wa ta'ala وقلنا من بعده لبني إسرائيل اذكروا الأرض فإذا جاء وعد الأبيض جيناتكم فسيبا وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة إنا لكم لبيبا وقلنا منكم إن جاء الله من بعده وأن لبيب واسمع لمسكة يأكما من بعده من بعد حالة فرعون كنا بعد جمعتش sai muka faɗi da bani isra'ila da su bani isra'ila muka ce musu uskumul arda ku zauna a wannan ƙasa ita ce al'adun muqaddasa ومن عند كبرات سورة المائدة يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ومعنى الزولة أسكنونا كذا الزولة أرض المقدسة لنا فإذا جاء وعد الآخرة إذا أين القول نأين تاج القيامة يزور وفي جنازتنا لكم لبيبا za mu zo da ku jami'an baki ɗayanku da ku mutanen annabi Musa da ku baro Isra'ila kafiran da kuka imani nan ba za mu zo da ku za a hallar da ku a bakin tashin duniya.
وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا الله تبارك وتعالى يقول وبالحق أنزلناه أنزلناه بالحق من سوقت دورنا القرآن بالحق تكسيا معنى ملتبسا بالحق والحكمة ينا تتلدى gaskiya da hikima da kuma yana ɗauke da shari'a shiryar da mutane zuwa ga alkhairi wa bil haqqi anzalna wa bil haqqi nazala sannan shi wannan alqur'ani ya sauka eh ma'ana wa bil haqqi anzalna na farko mun saukar da shi da sababin gaskiya mun saukar da shi kuma kiyayyen littafi mahfuzan saboda a wani wajen Allah yana cewa إنا أنزلنا إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وبالحق أنزلناه كده وبالحق نزل كما يا توبين تابعين bayan an mun saurar da shi da gaskiya kuma ya tauka yana ɗauke da gaskiyar da hikima kuma yana tattare da shirya shirya da mutane zuwa ga alkhairi وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك وما أيقوك بكي النبي صلى الله عليه وسلم إلا مبشرا فأشير كلمة بشارة لي قوات إيماني كما بشارة الجنة ونذيرا كما فأشير كلمة كالكتيني ga wanda ya kawo ce ga masa gargaɗi da wuta shi yasa ta aiko ka kai annabi sallallahu alaihi wasallama wanda ga masa wa'azi ya karba to abin da zai samu aljanna wanda ga masa gargaɗi ya ya bar kafirci ya ki bari to wuta dama gidajen guda biyu ne innal abrara lafi na'imin wa innal fujjara lafi jahim ya gidajen ne
القرآن خلقناه لتقرأه على الناس على ونزلناه تنزيلا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مقص ونزلناه تنزيلا الله يقول وقرآنا شو أن القرآن فرقناه من سسوك التشيء أيهم على الرقيق معناه بصوحا سوق التشيء في واحد صلى الله عليه وسلم جملة واحدة بقى ba lokaci ɗaya muka tattaro da alƙur'ani gaba ɗaya muka saukar masa ba a'a farrafnahu farrafnahu mun ainihin saukar da shi daki daki daki daki a cikin tsawon shekara ashirin da uku muka yi muna saukar da wannan littafi saukarwa na daga wannan duniya saboda saukarwa akwai na daga ainihin baitul muka saukar da shi zuwa baitul izza ga baitul izza ko zuwa baitul izza wannan saukarwa shi ne wanda aka yi shi saukarwa gungungun lokaci guda daya lokacin da Allah sallallahu alaihi wasallam yana da shekara 39 da wata shida a lokacin aka saukar da shi zuwa baitul izza din nan wa wannan lokacin kan duka gabatin a saukar da shi shi ne na inna anzalnahu shi ne na qadri an saukar da shi mun saukar da shi a lailatul qadri wannan lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bai fara karban sa ba dan ya sauki nan a cikin wata Ramadan ne sai da aka zai bayar Ramadan Shawwal القيدة الحج محرم صبر الربيع الأول annabi manzo Allah ya fara karfansa da ikra da sunan rukul da kala wannan daga wannan lokaci ne Allah yake cewa farrafnahu litaqrahu dan ka karanta shi alal nas akan mutane ala muqsim bisa yin jinjiri ba wai ka faɗa lokacin guda ne da komai ba shi yasa Qur'ani ya tsero sai in wani abu ya faru sai a tabbata ainihin ayoyi akan abin da ya faru na ka sake jira ka sake daukarwa saboda kuma malamai suka ce bayan an kai da sun yi hikima saboda haddace shi ne sauki da sahabbai sannan kuma dukkan abin da sai in ya faru ya sauka shi yasa kafirai yahudawa ma ai daga nan suke tambayarsa Allah ya ce za su tambaye ka kaza za su tambaye ka wai tsalunaka an shari haram ويسألونك عن الخمر والميسر ويسألونك كذا يسألونك كذا duka akan wani abu zai faru za a tambaye sai kunu kaza sai kunu sufaha duka wanda yana nuna jinkirin saukarwa akwai dalilai na wannan kan amma sallallahu tadbira kuma mun sassaukar da shi tadbirin saukarwa ba wannan bayan wannan
لا آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يسرون للقاء السنة ويقولون سبحان ربنا إن كان ربنا لمغفورا لا تؤمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأصفاء سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمقولا الله تبارك وتعالى يقول قل كجاية مسلم su waɗannan kafaran makka da ake ta karanta musu ayoyin Allah suna kinyi imani suna faɗin cewa in za a yi imani ma ga abin da za a musu ko Allah ya ce ku gaya musu aminu bi ku yi imani da wannan alqur'ani aw la tu'minu ko ma kar ku yi imani da shi din wannan kamar narko ake musu ana musu tanadi innal ladina utul ilma amma ku sani fa wanda muka ba su ilmi min qabli tun gabanin saukan wannan alqur'ani su ne ahlul kitabi ma abota littafi yahudu yahudawa da nasara to su kan fa idza yutla alaihim idan aka karanta ayoyin wannan alqur'ani cikin wanda suka yi imani daga cikinsu irin su Abdullahi Salami irin su Salman Farisi irin su Najashi da sauransu suka ba idan suka ji wani abu na daga cikin ayoyin alƙur'anin nan ya fi runa da tsari suna tuma su faɗi su yi sujada da wurinsu da ainihin jerunansu su yi sujada wa Allah da baraka wa ta'ala saboda jin ayoyin Allah wa yaquluna kuma suna faɗi a cikin sujadan nasu suna cewa subhana rabbina sarki ya tabbata ga ubangijinmu in kana wa'du rabbina la maqula wala haqiqa wa alqawlu ubangijinmu ya kasance tabbatacce da mun suna da labari Allah zai yi wa Annabi sallallahu alaihi wasallama kamar yadda Annabi Isa ya gaya musu ya ce ni ba ni menene zakara ismu Ahmad ya riga ya gaya musu cewa akwai wanda zai zo bayan sunansa Ahmad su riga sun sani to waɗannan wanda suka yi imani idan suka ji an karanta ayoyin to sai su tuma suna yi wa Allah sujada suna ainihin faɗin subhana rabbina in kana wa rabbina la maqula hakika alqawlu ubangijin mun nan ya tabbata ga shi nan an saukar da littafin an aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma a cikin suratu Maryam ma za ka dinga cewa ya sai alaihi ayatul rahmani fardu sujjadan wa muriya to haka su suke ko karuwar maka ba su yi imani da alƙur'ani ba ba su yi tijaya ba to waɗannan wanda suke da ilimi tunda su karuwar maka ai jahilai ne ba su da ainihin ilimi amma yahudu da nasara ahlul kitabi saboda su suna da littafi shi yasa Allah ba ba ya kiran su kafirai kai tsaye a wurare mafi yawa sai ce musu ya ahlul kitabi ya ma'abuta littafi wanda suke malamai ne
ويجرون إلى الآن يبكون ويزيدهم خشوعا
ويكرون للأصنام يبكون ويزيدهم خشوعا ويكرون suna ainihin tuma su yi ainihin su da daɗin lillafari da ainihin yaransu da ainihin gerunansu za ka gansu ya kuna suna kuka saboda sun ji ayoyin Allah wa yanzu ku wannan alƙur'ani sukan yana ƙara musu kushu'an ƙanƙantar da kai ga Allah ta bada wa ta'ala saboda ai lokacin da su Ja'far Ja'far ibn Abi Talib da sauran sahabbai wanda suka tafi Habasha can Ethiopia inda aka fara zuwa ainihin hijira ta farko kenan za mu annabi sallallahu alaihi wasallama ai da suka je kafaran Makka da suka bi sarawa suka ba da hadiyarsu wa sarkin habasha mujashi suka ce su biyo aikin samari ne da suka taho daga makka wadda suna bin wani cewa allah ya yi koshi suna zagi allolinsu suna kaza suna kaza sai za suka biyo su nan kasarsa ta habasha don kar su bata masa gari kuma suna nema ya ba su waɗannan samarin su ne da su shi da yake Allah ya sa yana da imani shi na jajibin sai su shi abin da za a iya zo a nemo mutanen makon su an kawo su fada ya tambaye su wayan su ne mutanen suka ce eh to menene yake faruwa ga abin da wayan suka ce suke nan su da kuma abin da su yi wa da za shi bayani dalla dalla na bayyana annabi sallallahu alaihi wasallam da irin imanin da suka yi shi sai aka tambaya to yanzu a cikin littafin namu akwai wani abu wanda za a karanta muji shine shi a zafar mamu dalib da ce lalle akwai shi ne karanta musu suratul maryam da ya karanta musu yadda aka haifi a annabi isa da sauransu to a nan ne suna ta kuka suna ta kuka saboda sun ji hakikanin yadda lamarin annabi isa ya yi a cikin wannan sura irin wannan ne wanda Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa a idan suka ji ayoyin Allah din a wani wajen ma za ka ji yana cewa wanda sun kuma zai da rasuli تري أعينهم تفيض من الدم هذا مما عرفوا من الحق duk wannan Allah yana yaba su waɗannan Yahuda wanda suka yi imani da Annabi sallallahu alaihi wasallama wanda su da hali ba irin ɗan uwansu wanda ba su yi imani ba.
Rasulullah ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا
اتقوا الله أو اذكروا الرحمن أيما تدعوا فله أسماع المسلم ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا. ita wannan aya yana da cikin sababin saukanta Allah sallallahu alaihi wasallama ta kasance wata rana yana cikin sujada a wani dare yana a cikin sujadansa yana ya Allah ya Rahman ya Allah ya Rahman sai Abu Jahal sai ya bi ita inna Muhammadan yanhana an alihatina wa huwa yad'u ila hayy ta Muhammadu nan yana hana mu bautawa kuma a kan ya ce a bauta Allah guda daya amma da shi ma ya da yana hoton alloli guda biyu ya ce Allah ya ce Rahman ko kuma mu san Rahman ba sai Rahman ya mama wani mutunci ba sai yanzu shi ma Muhammad ba ya dawo ne duk da nan sai Allah ya kabar da wannan aya ya ce kul lahu ka gaya musu su kafar maka ka ce musu ud'ullaha ku kira Allah ku ambaci sunan Allah Allah أو الرحمن كوما كلا سنة الرحمن شما سنة الله معنا ذاك إتوا يا الله ذاك إتوا يا رحمن ذاك يا رحيم ذاك يا ملك يا قدوس وإذن بك سنة الله wadda yake banta da su ma'ana ya danganta da abin da kake bukata a wajen Allah wajen kiran sunansa idan mutum kudi yake so sai da ya razza ya razza shi ne ministry na ba da kuɗi idan ainihin sassauci yake so na rayuwa sai da ya zaɓi ga da yin ministrin sassauci ke nan na ana da tabaraka da ala kowane ministry yana da abubuwansa daban-daban to ya danganta da me kake bukata da Allah ya ba ka wasu abubuwa ya kuɗi ya kuɗi ko a ya ka hawo nasara kake so wannan ministry nasara ta dalilin wannan suna Allah ya ka hawo ne to mana duka sunayen Allah ne Rasulullah wa Rahman ayyan ma ta da kowanne su kira a ciki to a cikin waɗannan sunayen wala hul asma'u husna lalle ya tabbata shi ubangiji yana da sunaye wanda suke kyawawa tsarkakku suna kamar yadda ya zo a hadisin Imam Tirmidhi an kawo su da casa'in da tara a wallahu da ila ila ila wal mulku su salamu mu'minu muhaimin azizu da babu mutakallim har dai zuwa asaburu ay ashakuru ba asaburu har zuwa asaburu wadda shine a karshe zuwa alwaris al-rashidu asaburu zuwa karshe wannan ya zo a cikin hadisin Imam Tirmidhi waɗanda duka sunayen Allah ne da aka nan suna sallama ba allolin biyu yake kira ba Allah ɗaya ne shi yake da waɗannan sunaye gaba ɗaya Allah tabaraka wa ta'ala fi tura Annabi sallallahu alaihi wasallama wala tasahhi salatika kada ka ainihin bayyana a cikin sallarka ka bayyana karatunka a makka lokacin zaman makka kenan saboda bayyana karatunka kafin makka za su yi in sun ji za su rinka zage-zage saboda a zama makka kafirin suna da ƙarfi haka Allah ya ga dama a wannan lokacin da saboda idan aka bayyana karatun alƙur'ani za su ta zage-zage to saboda wannan Allah sai ke musu wala ta karbi salatika kada ka bayyana karatunka a cikin sallarka a bayyane ka koyi saboda wayannan kafirai ne wala tuqatil biha sannan kuma kada ka koye karatun koyewa gaba daya saboda sahabbanka su amfana da jin karatunka ma'ana kenan ba za ta bayyana da yawa yadda kafirai za su ji su zagi alkurani ba ba za ka koye koyewa gaba daya yadda sahabbai ba za su amfana da karatu ba wabtabi bai da zalika sabila ka nemi tsakatsakiya ka rufi tsakanin bayyanawa da koyewa ka nemi tabarki a tsakatsakiya a kan haka wannan shine zaman da aka yi a makka a kan wannan lokaci ne amma wasu malamai sun ce daga musuluntar na umaru da sayi na hamza wannan ya zama manzo Allah yana bayyana wa sai saboda lokacin musulunci ya karfi fiye da bayan ne
قل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا
وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا أنا بايا الله يأتي قل كتير اذكروا الله أو الرحمن وكرا الله وكرا الرحمن wannan kuma sai shi aka sai wasu shi kuma ya ce alhamdulillah bayan can da mu da kowa an ce a ƙulƙulla a wani rama amma ɓangaren da shi kuma sai aka ce masa ƙul alhamdulillah ka ce alhamdulillah godiya ta tabbata ga Allah allazi lam yattakhidh waladan wanda bai riƙi ɗa ba kamar yadda kafin makka suke faɗan cewa ita ka zalla walada to Allah bai riƙa ba dan kamar wallahu ahadu lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad Allah shi kadai ne ba shi da abokin tarayya ba shi da ɗa wa lam yakul lahu sharikun fil mulki shi wannan ubangiji ba shi da abokin tarayya a cikin mulkinsa a cikin allatakarsa shi kaɗai ne walar da kulla waliyun min zulli bai da wani mazikinci mai taimako gare shi don kaskanci a cikin mulkinsa shi Allah bai shi ba kamar sauran halitta ba yanzu duk mutumin da yake basaraki idan bai riki fadawa ba masu kare masa mulkinsa ba to mulkinsa ba inda zai zai zama ba zaki ba to baya da fadawa da za su yi barazana a cikin cikin da ina mutum ciki ina mutum ciki ba kaga sai ya riki wayansu daga cikin halitta su tallaba masa a cikin mulkin da kaga mulkin akwai da mulkin haka ne idan da kuɗi ne yana da shi sarki din sarki ne maliku ne amma ba irin malikun nasi ba ba irin Allah ba shi wannan sarkin sai ya nemi wani sun tallafa masa sai ya samu waliyu wanda zai taimaka masa mulki ne haka ne ya samu abin suna shi dan adam na arzaku a na ya zama ya samu abin wannan suna na mai arzikawa mai arziki to shi sai ya nemi mataimaka idan baya masu hidima wanda za su masa hidima a cikin zuciyarsa ya zama talaka ba inda yake kaga sai ya nemo wani suke nan haka nan idan mulki na duniya gwamna ne ko shugaban kasa ne ko wane ne shi idan ba yi da masu tsaro a cikin mulkinsa to mulkin ba inda yake da haka duk gwamnatin da ba da tsaro ba da mai tsayawa a cikin mulki to ya ga mulki akwai rauni a cikin amma shi Allah tabaraka ta'ala ne bukatan wannan babu wani wanda Allah ya rika wai da yake kare masa mulkinsa babu shi to shi yasa asalin sarki tsayayye da zafin sa a cikin tsaron sa kenan wala ka kullu wani min zulmi wa kafiru ka ainihin girmama wannan ubangiji tabbiran girmamawa tabaraka ta'ala wanda ya girmama gabar rike da ya girma gabar rike abokin tarayya ya girma gabar samun kaskanci da dukkan abin da bai aiki da su ubangiji ba ubangiji ya tafi daga wannan ya ne da shi wannan shi ne ina ƙara ƙarshe ke na cikin wannan zuwa ko wanda mun fara ɗan da subhanan da zai asirai da abdihi subhanan da zuwa kusan ƙarshe ta ƙare da kulil alhamdulillah yanzu surar da za mu shigo ita kuma za ta fara da alhamdulillah
الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا
سورة الكافي مكية وآية مئة وعشر آيات وهما خمس وعشر آيات بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له في وجع وأن سورة أنا كنت سورة الكافي saboda akwai maganan masu wadda suka zauna a cikin kogo shi kafin yana nufin kogo ne a cikin sura akwai wadda bai sufi kafin salatu ne ajin sinina wasu da nisa wadda ba a ƙa'idar alƙur'ani yawanci in an kaji yadda surar kaza to za ka samu wani abu da yake magana akan wannan sunan sura ne suratul kafin kuma tana da manzala sallallahu alaihi wasallama yana makka aka saukar da wannan sura tana da ayoyi guda ɗari da goma ko ɗari da da biyar ko kuma ɗari da goma ɗin a wasu karatu tana fara da alhamdulillah alhamdulillah a cikin alƙur'ani a farkon sura guda biyar ko akwai suwar fatiha ta kitabi ita ce farko sannan akwai alhamdu lal'ani ita ce ta biyu wannan ita ce ta uku daga ita kuma ba za a sake samun surar da za ta fara da alhamdulillahi ba ta ɗanɗe saba'i ko suratu saba'i za a samu ta fara da alhamdulillahi na ƙarshe ita ce suratu fatiha to daga nan alhamdu alhamdu a farkon sura ya ci kenan a cikin alƙur'ani bayan za ka kenan mun shiga alhamdu ta uku kenan cikin surorin da suka fara da wannan suna na alhamdulillah alhamdulillah Allah tabaraka ta'ala ya sifanta kansa da wannan suna wanda yake tabbatacce wanda yake na Allah din nan yake cewa alhamdulillah godiya ta tabbata ga Allah tabaraka ta'ala shi wannan godiya ta hamurin nan wato godiya ta kasu kashi kamar uku akwai godiya na ƙauru akwai godiya na fi'ilu akwai godiya na ha na yanayi su sun kasu kamar kashi uku to a ta yana zai gobe sai mutashi a farkon sura kan da ainihin lokaci an nuna su hannun siya Allah ya gafarta mana Allah kuma ana da wasani da wannan wata da wadda alamun da aka saukar da cikin wannan wata shi ne alfahari da wadda aka ba wa alfahari shi ne Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya kara wa asalin kwanciyar hankali da zaman lafiya da tsaro kuma annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya yi masa da rayuwa marasa lafiya mu Allah ba su lafiya masu lafiya da tsara kuma mu ga Allah sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa alihi wa sahbihi
An saurari tafsirin Alƙur'ani mai girma daga masallacin Shehu Manzo wanda Sheikh Muttaka Modibba Tuko tare da Alarmansa Muttaka Shehu Manzo suka gabatar. Gidauniyar Jamil Isa gwamna su suka ɗauki nauyin kawo muku.